أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين الله اللهم سدد لنا الوعد الحق على لسان وعظيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان في رسول الله ورسوله فإن رسول الله ورسوله من كان في رسول الله دنيا يقيم عن الله يشوفها في إلى ما حجر إليه إبغى مسلمين كذا من تامع في كلمه من قال صلى الله عليه وسلم يأتي من ذلك سود وفتور سود ذكري رحمة أبنجي جميل في أدبي yake zazzauta wato buɗe baki wato lokacin da rana ta fara kenan za ka buɗe baki ka ba wai sai ka yi sallah manzuri za ka gama sannan ka zuka ce nana ci ka da kake ka yi aiki ba ka yi aiki ba don ka wuce gona da yi saboda haka lokacin da rana ta fara sai ka yi buɗe baki ko da gari da ɗaya ko ruwa ko ruwa ɗaya sai ka tashi sallah ka koma koma ka yi wannan shi ne abin da wato Allah ya fi tashi a kan sahur haka nan sahur za a jinkirta shi ba wai ka tashi ka ci abinci kamar karfe biyu ko kuma karfe ɗaya ka je ka yi sahur a tashi dai abinci amma sahur wanda an ce ya saharu ga inda duk sahur baraka wannan sahur da aka faɗa cewa ku yi sahur da kwai albarka da Allah ya raba musamman cikin sahur da a ba mu ne wanda zai ba ka tashi da ba ka samu ba inda ka ci abinci ka ci wajen wato karfe ɗaya da wannan sahur ana yi ne kamar kyauta ne na Allah tana karfa to karkaci karkaci kyautar Allah ko da ruwa ne za ka sha da niyyar cewa tsawo to ka san dai lokacin da ka tashi da masu an kira kafin a kira da ɗaya mutum da kamar minti a cikin ko da biyar wato da lokacin tana iya tokar ruwa da ke da niyyar tsawo ko kuma da niyyar da ke da niyyar tsawo ka samu tsawo ya cikin da kuma kai kana so ka ji karfe ɗaya biyu uku ta tsanar da ni damun kai amma ka hu abin da ake so ka yi da ba amma kuma ka manta fa ka bari har gari ya waye an ji an fara da ɗari ko ka ce za ka yi ka hu a wato ku zama ne ke ku kan zauta ba ku ku kika da kuma ku jinkirta ku jinkirta sabo wato ka hu za ka jinkirta shi can kusa da a ce a salatu ta yi shi ne ba dole suna abinci ne ba ko kalwa ma ya zama sabo yadda wata niyya ya zama saho yadda ta yi niyya domin al'amara bin niyya ne wato aiki duk an da zaka yi niyya ita ce aiki Allah ya ce ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
وبقي الذي يوقف القيامة الجاي هل ملائكة إسرائيل يا موسى تقولك وألوك الإنصار والذي في وسيكي ko kuma dawowa gida in yana waje ko ina gona ko ina kasuwa ko a makaranta ko a ofis to babu inda aka same ka nan za ka shigo don wani kofar gidanka a cikin aljanna saboda haka sai numfashin nan kamar ka iya kafa ko ba ka ne da kafa ka zo kofar aljanna ta sai ka ga ya shiga ya ka je da jini nan ya ka da duniya shi da lafiya to dan ne za ka fara wato makomanka saboda haka kiyaman ya tashi kan za ku wani kawo shi abin da ya kace zai da shi za ka ba sai ta yi shirya ta ta da rikanka ta sake niyya ta ta a lokacin ya kuke na saboda haka tsanani da yi shi duk lokacin ne ba Allah ya yi bala ta zo da ta tausaye ta mala ila aliyal maut
ورفع بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون to wancan da Allah ya faɗa duka ne amma mun kawo bayanin abin da yana mutum a kan shi kai mutum kansa ba inda ya kiyama wato mutuwarsa shi ne karewar numfashin shi a rayuwar shi ta duniya kuma shi ne karewar zaɓo kafafun shi na zuwa lahira to kuma idan an busa tsako da wannan kuma mutuwa na dukkan duniya kuma mutuwa na dukkan mutane wannan bi za su so idan wato an busa tsako idan an busa ta muku a kai za mu nuna littafi na mutane daga cikin kabura suna fitowa ila rabbihim yanzu suna fitowa zuwa wurin ubangiji da kaburan da aka binne su
قالوا يا ويلنا suka ce kai sun mu wato kai sun mu wahala ta same mu man ba a da أنفسنا من مرقدنا wa ya ta damu daga wurin makwanciyar mu muna cikin kabari muna zaune wa ya ta damu هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون sai a ce a ce musu hada ma wa da wannan shi ne alkawarin da Allah Ar-Rahman ya dau muku cewa bayan mutuwa kuma a duniya kuna mutuwa za ku shiga kabari idan lokacin tashin ku yayi kuma za ku tashi an busa tsaho duk mai rai ya mutu an busa tsaho duk mai rai ya tashi wannan shi ne wa'adin Allah tabaraka wa ta'ala mai rahama wa sadaqa al-mursalun kuma manzalar da ne suka zo muku da can duniya sun ce muku bayan mutuwa wato bayan rayuwa akwai mutuwa bayan mutuwa kuma akwai tashi قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا sun ce kai sun wata damu daga wannan kwanciya da muke yi muke cikin ta a kabari هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون sai ake muka sai ake musu wannan shine a wa'adi shine alƙawarin da Allah mai rahama Ar-Rahman ya dau muku cewa za ku rayu a duniya in kwanakin ku sun kare mutuwa za ku in an sa ku kabari kuma za ku zauna shekaru arba'in irin na lahira sannan a tada ku idan an tada ku to kun ga alƙawarin Allah da ya yi nufa duniya ya cika kuma manzanni sun faɗi gaskiya lokacin da suka ce muku bayan rayuwarku nan akwai mutuwa bayan mutuwa kuma akwai tashi wannan magana ya riga ya tabbata.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون Ubangiji yana cewa ba ta kasance ba face tsawa ɗaya tak bai da jami'in da zai na motsai da zai gaza dukkan waɗanda suka mutu tun daga zamanin Adam zuwa ƙarshen wanda zai yi da su a duniya duka su ga sunan an tada su suna nan gaban mu gaban gare mu suna tsaye duk kuma an sun halarta a gaban mu lokaci ɗaya duk su tsaya wa irin wannan tsayuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون a lokacin ne za a tada su a tara su a gaban ubangiji kowa yana tsit ba magana annabawa kansu da manzanni ba abin da suke fata sai nafsi nafsi kowa yana kukan kai ta kanshi yake yi ba mai motsi ba mai magana ba har ma su zo mutane saboda tsananin abin su zo gun sai na adam su ya adamu kai ne ubanmu uba uban halitta kuma kai ne farkon annabawa da Allah ya aiko wa ‘ya'yansa, wato ya aiko ka da ‘ya'yanka, kai ne muke fata za ka taimake mu ka share mana hawaye. Wannan tsayuwa har har yaushe, ga shi gumi ya haɗiye mu wani gumin shi wajen wato abin nan ƙafafun shi ko kuma in ce abin nan ruwanta wani ya zo wato abin nan kirjinsa wani a wuyarsa wani a bakinsa wani kuma ya haɗe shi gaba ɗaya saboda tsananin wahala to ya za a mu haka ya adam adam zai musu kuma zan zai abin da ya faru da mai gani Allah ya ce zai karnar ci itaciyar nan naci kuma ga wahalar da na shiga a cikin sanyi da ku duka ba abin da zai yi muku ku wuce ku je wurin annubu wata shi da shi zai yi muku tun da shi ne farkon annabawa da Allah ya kawo su bayana kuma shi ne farkon manzanni da Allah ya aiko shi da bayansa ku je kun shi wata shi da taimake ku su je wurin nuhu nuhu alaihi salam zai ce musu kun ga Allah ya ya umurce ni ne hakuri kan ne addu'a akan mutane na na yi addu'a ban san abin da za a gaya mini game da wannan ba nawa ma ta ishe ni kuje da ba ku ne ni a Ibrahim alaihi salam shi ne uban dukkan annaba ku je ku tambaye shi da su ji gun da Ibrahim sai ne Ibrahim ke na faɗi wasu kalmomi su ba ƙarya ba ne amma wanda ya ji su zai ɗauke da ƙarya ne so uku na faɗa ina jin tsoron kar a tambaye ni kan waɗannan abubuwa ni ba ba abin da zan iya muku ko je wurin Musa wani kila da yake shi daga baya da ya zo ko zai samu hanya yi muku magana za a je kun Musa alaihi salam Musa yake yin kun manta mutum da nan da ya isa da na same shi kasuwa na doke shi da hannu na mutu a hannu na to wata kila za a kama ni akan wannan kisa yau saboda haka ba abin da zan iya yi ku je mun isa ko shi zai yi muku da ita shi ne annabi ya zo kuma ga shi nan da ambata cewa bai tashi da wani aibi ba shi da laifin sa bai yi laifi ba har ya bar duniya a je munsa ta je wurin isa alaihi salam isa alaihi salam yana ce musu ku je gun muhammadu ni ba zan iya gaya muku komai ku duk komai a komai da shi da mai shi ku je wurin muhammadu ku gaya masa sai su je wurin annabi su je magana annabi kai ne Allah ta yi al'ummar ka ita ce cika maka al'ummu kai kuma cika maka annaba da manzanni Allah ya saukar maka da alƙur'ani Allah ya sanya ka zama shi ne wato annabin ƙarshe wanda kuma Allah ya nuna cewa ka zo rahama ne da kowa da kowa muna fatan ka fice mu daga wannan masifan da muke ciki kurum ne muna so a yi mana hukunci kowa ya je inda za a kai shi to sai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi zai je musu su yi shiru su jira sai je ya nemi wuri kusa da ubangiji ya shiga da to a lokacin Allah zai bashi ya ce wasu kalmomi yabo zai yabi ubangiji da su ma'ana zai yi ambaton Allah da su wannan kalmomi yake shi a nan duniya bai san su ba sai a can ne Allah zai bashi bayan ya yi waɗannan kalmomi Allah ubangiji sai ya kire ma mala'iku su ga masa ko kuma shi da kansa ke masa ya Muhammad ya fara ka kaza kanka san toka duk abin da kake nema yau ka nema za ba ka washfa tu shaffa kuma in kana so ka yi ceto ga mutane to an ba ka izinin ka yi ceto duk abin da kake so ka yi daga nan annabi zai ba zai ga sauran yan uwansa annaba da manzanni kowa in zai yi ceto ga al'ummarsa shi ma ya tashi ya zai yi ceto ga al'ummarsa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ceto fa cewa bude kofar cewa kowa a yi hisabi samun hisabi ba ya zama tashin hankali a lokacin to shi ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar shi ne a can farko wanda zai yi wa Allah sujada kuma shi ne farko wanda zai yi taurarin Allah umarnin Allah kamar shi ne farko wanda Allah zai ba shi izinin ceto haka Allah ubangi ya sanya shi ne farko wanda zai shiga aljanna Anas ibn Malik yana cewa ati baba yake maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake آتي باب الجنة فأستفتح زنزو قفر الجنة إن كنت سقوفة من هو قوفة في ملائكة الجنة أقوم ملائكة قوفة الجنة أن الجنة من أنت من أنت كي وعيدي من هو قوفة قوفة إن كنت سقوفة إتي محمد قال نعم بك أبيت أن لا أفتح لأحد قبلك أن أمكتني دائما جرانا سونا كيني أكتي in na ji sunan kan bude maka ba zan bude ba kowa ba sai kai saboda gaji na bude ka shiga aljanna annabi ya fara shiga aljanna al'ummar ta fara shiga aljanna sauran annaba kuma duka kowa ya kira jama'ar ta shiga aljanna jama'ar ta waɗanda sun yi imani da shi domin da yawa cikin annabawan al'ummar su suna musu inkari sai sam mu ba mu gan ku ba masu kira Allah ya Allah waɗannan sun nana kariya wai sun zo mu yaushe mun gan ku ba mu ba mu gan ku ba to Allah ce ya nemi aikin zama shi musu shi ya san komai amma zai ji annaba to ko na shi dunku to ce shi dunku da Muhammadu da da al'ummarsa su ne za su mana shaida to ji annakum mutawasaqan li takunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida daga nan sai a kira wato annabi Muhammad da zai shaida eh lalle annaba sun zo ku sun irar da sakonka ya ubangiji kuma al'ummi da ummata duk shaidu ne sannan Allah ubangiji ya rushe magana waɗancan kafirai ya sa wato wato annabawa da da al'ummunsu duka a cikin aljanna Allah ya samu cikin waɗanda za su yi sa'ada a wancan ranar
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إذا أكبوت قوفة تيسوس أتيه متاني يا متاني لغم قباء يوم ba wanda za a zalunta ba wani rai da za a zalunta ba wanda za a yi shi zalunci dukkanku za a saka muku ne gwargwadon abin da kuka aikata wanda ya aikata alheri to yana nan guzurinsa na alheri wurin mu za mu bashi wanda kuma ya aikata mummunan abu to sakamakon abin da ya yi ne yana nan a wurin mu shi ma za mu saka mishi da shi ya yi shiga utansa da azabarsa shi ne abin da zai faru إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون a wancan ranar in ka ga in aljanna za ka ga a wancan ranar sun kasance cikin shagari cikin jin daɗi da kuma farin ciki su da iyalansu هم وأزواجهم في ظلال على الرائق
su متكئون da kuma matayensu matayensu na duniya waɗanda sun mutu sun rabu lafiya da kuma waɗanda Allah zai guzurta kuma zai ba su su a can aljanna suna cikin inuwoyin aljanna suna cikin jin daɗi alal ara'iki suna kan gadaje waɗanda an adanta su da abubuwa na mamaki muttaqi'un gine a cikin gadajen nan لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون a cikin aljanna Allah shirya musu ababen maribari da abubuwa na jin daɗi duka ne daga cikin ƴaƴan itatuwa da kamar abin da kamar yadda annabi ya faɗa ma la aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin wato abu ne wanda yake ido bai gani ba kunne bai taba jin sa ba zuciya bai taba yin tunanin sa ba duka dai suna cikin wannan ni'imomi wanda humma da kuma suna da ikon neman abin da ba baya wurin su sai suke a kawo na kaza sai kaza kaza din abin da sun nema din nan wata ya zo umurnin dan aljanna kamar kun a wurin ubangiji a nan wato wajen halittarsa dan aljanna ya nemi abu nan da nan Allah ya halitta ya kawo masa wato ba wani jinkiri babu a abubuwan abun nan ya kare sai gobe da za a babu shi ibn abi abin da Sulaiman bin Musa yana ce Usama ibn Zaid yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana makamansa wasiki yana musu wato wasiya ala halbi mushammirin aljanna akwai wanda zai daure tsamara saboda samun aljanna cikin ku yana ga masabansa usama ibn zaid yake manzo Allah yake fa innal jannata la haqara laha aljanna fa babu baka da kama baka babu wani abu da yake da ce kaman kamanta baka da kama wato wani abu ne wanda yake nan gaba ne Allah zai bayyana shi gare mu amma babu cikin abin da muka gani ko abin da muka ji ko abin da muka tunanin su babu shi babu irin ta ita aljanna hiya rabbin ka'aba ita aljanna wallahi ubangiji na ranje da ubangijin ka'aba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka wato ka kalle ta ba abin da za ka yi sai nurun kullu haka talala sai ka ga haske ne duk yana dan yana wanke ko ina wa rihuha kasar wa raihanatu kasar ko kuma dai itatuwa masu ƙanshi iska yana kaɗa su su ne dai abin da za ka gani a cikin aljanna wa fasurun mashidun ko kuma dai babba an gina shi shi ne za ka gani da wani abu mukaridun kuma kogi na rahama yana ta gudana a ƙarƙashin benayensa da ita itatuwarsa ita aljanna wa sama wasu zabiyatun ko kuma ƴaƴan itace nunannu waɗanda suna suna suna cikin daɗi wa zawjatun hasna'u mace kuma tana mace mai kyau tana nan tana jiranka a cikin ta jamilatun tana da kyau wa hulalun kasimatun ababayen sawa na jiki suna nan ba su da iyaka wa maqamun fi abadin kuma rayuwa ce madawwamiya ita aljanna din nan idari salamatin kuma gidan aminci gidan amintarwa babu bakin ciki ba abin da ba ka jin ma tsoron wani abu zai same ka wa fadiha ta fadila sannan kuma ga sunan ƴaƴan itatuwa tsaiwa da waɗanda sun nuna suna rage yawa ga sunan wa hubzatun wa habratun abin da yake cikin aljanna wato farin ciki kuma jin daɗi a cikin aljanna cikin abin da kuke samu wato kamar ta ce a'anaka Allah a'taka as-surur wal hubur misali wato al-hamra ana nufin wato kwanciyar hankali cikin jin daɗi سلام قولا من رب رحيم to duk dai waɗannan abubuwa suna nan cikin aljanna da ni'ima da kuma wuri mai ɗaukaka da kuma kyawun jiki kyawun lamari kyawun yanayi duk da cikin aljanna shin da kwai wanda yana ɗaure tsamara don neman ta sabai sun ce shi usama bin zai yake abinda muka faɗa shi ne mun ce Allah ya ba mu na'am ya manzo Allah dukkan mu mun ɗaure tsamara sai mun samu wannan aljanna in dai ana samun ta ta hanyar imani da aiki to insha Allah za mu ci gaba da imani da ta azamu a kai kuma ayyukan da ta azamu a kansu za mu yi waɗannan abubuwa har mu samu wannan aljanna ya ce musu kulu insha Allah ku ce in Allah ya yarda suka ce insha Allah sun ce in Allah ya yarda to haka Allah ubangi yana buɗe ƙofarsa da bayansa mutum a rayuwar shi ta duniya ya san dai ga abin da yake jira shi na alheri wannan alheri ba sai ɗan wani ko wani ko a'a kai dai kake la ilaha illallah muhammadur rasulullah in farko ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah shi kenan wato kai da sai na abubakar da umar da usman da ali dukkan kun zama wato a jirgi ɗaya muna tafiya da lami lafiya kuma dukan ku daidai ne ba wanda zai ji wani daidai wanda ya tattara ayyuka na alheri fiye da ɗan uwansa wannan kuma za a fifita shi duk abin da shi ya aikata Allah ya taimake mu سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم أمينتي sarki ne na Ubangiji na ɗaukacin sarki, wato Allah shi ne zai ce musu, Assalamu alaikum ya ahlar janna. A cikin hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu yake, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake, baina ahli jannati wani lokaci wata rana muka ahli muka mabuta aljanna fi na'im suna cikin jin daɗin su da shagalin su istafa lahum sai kuka suka ga wani haske babba ya rufe dukan aljanna kuma ba wanda ya san dalilin shi fa rafa uwa su sai suka kawo su kun daga kawuna suna ga suna kallo fa idan rabbu tabaraka wa ta'ala sai da ubangiji madaukakin sarki sarki ubangiji talibai ba karshe rafa alin shine wato ya nuna ya tsada ɗan hijabi kaɗan ya nuna musu alama cewa yanzu sun kusa ta gare shi ko kuma yana kusa da su ta saman su فقال السلام عليكم أهل الجنة أمنت يا كبت عليكم ما أوتاء الجنة فذلك قول سلام قولا من رب الرحيم الذي يتمس ولن شين أقول لأتي بدي لو أن كلمة سلام قولا من رب الرحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه لو كتبينونا مسكرتا سوق مسنا غنيشا لنا غنيشا سنا غنيشي وأتغيب الآخرة وأن الدنيا باعي فينظر إليه وينظرون إليه فلا يلتفتون ila shirka ranar sun ga ubangiji sai ka ga sun wato sun zuhu da cikin duk abubuwa ba abin da ya shagaltar da su kuma ya ba su sha'awa su kalle su kamar za su ubangiji na ɗaukacin sarki ba wanzu da duk nimomi da suke cikin aljanna ba ta ne wato mulkin da suka samu ne duk wannan ba zai dame su ba wato wannan ya fi musu daɗi a har lokacin da Allah ubangiji ya ɗebe wato ya ɗebe wannan hasken gani shi daga gare su kuma ya sa shamatu rijali tsakanin su wa baraka wa barakatu wa alayhi kuma sai ya saukar da wato haskensa da albarkarsa a kansu fi a cikin gidajen su ma'ana dai ganin an an shamace su da gare ka amma kuma hasken da suka gani da albarkar da ta sauko musu lokacin da suna kallon ubangijinsu zai saura a cikin gidan kowannensu baya rasa wato jin daɗin wannan abu da ya gani hadisi nan wato nan ibn abi hasan ya rawaito ibn ibn majah shi ma ya rawaito cikin sunna ibn jarir al-tabari ma ya rawaito wani hadisi irin wannan yana cewa shi ibn jarir yace in Umar bin Abdul Aziz wannan khalifa Rashid da kun san shi wato hadisi wannan hadisi da Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi shi ne yana ba da labari da Umar bin Abdul Aziz yace idan faraga Allah min ahli janna wa nar idan Allah ya gama lamarin mutane aljanna da da uta aqbala fi dhulal min al-ghamam wal malaika yazo musu cikin wani wato gidajirai na wasu gidajirai shi da mala'iku wato da cikin hijabi ya kusanci bayansa sai ya yi musu sallama ce ya salamu alaikum ya halar janna da rukuna ne sai mayar mishi da sallama wato shi ne salamun qaulan min rabbir rahim sai ce musu saluni ku tambaye ni ku roƙe ni ba ku fa yaquluna ma za nas'aluka ay rabb me za mu tambaye ka ya ubangiji da ka tara buƙatar mutanen duniya duka kan ɗayan mu ma zai iya ishe su ya ba su da abin da suke nema da kowane iri ai ba abin da ya gaza mana mai ba abin da ba za mu iya roƙonka so sai ce musu eh akwai abin da yana wuri na ta kuna waɗanda ba ku sani ba sai buɗe kofar wato kyaututtuka kyaututtuka nan in sun zo ba su ka duk aljannan da suka samu kamar ba a yi komai ba sai su rinda karɓar wa'annan abubuwa kowa abun yana zuwa masa قليلا ثم تأتيهم التحف من الله عز وجل تحملها إليهم الملائكة وأتأكشن بها جنسه ملائكون suna ɗaukar kyaututtukan ubangiji a kawo musu wato kamar abin da su damu ba su damu da shi ba amma da suka yi kuma ya ba su sha'awa sun karba
وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم كيف كنكم جيتي واري كنكم daga cikin jama'a ya ku mujrim ya ku kafirai masu aikata laifi kuka ku je ku nisa ku ku ku gefe ku ku kasance kaɗan wato a ran nan ne za a raba tsakanin su tsakanin kafirai da muminai ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ya ku bani adam an koma kan wani lamari da na kiyama na tsayuwa a gaban Allah ubangiji yana cewa ya ƴan adam ya ƴaƴan adam dukan ku ina kiran ku shin ba na ba na ce muku kada ku bauta man kada ku bi shaytan shi ne wanda ya fitar ku daga cikin aljanna kuma shi matsayin ku ne matsayin baban ku ne إنه لكم عدو مبين ban ce muku shaitan din nan wani matsayi ne bayyanannen wato yana da tsayayya gare ku bayyananna na ce muku wannan shi ne matsayin ku na farko ku nisance shi da yasa ku ba ku bi magana na ba وأن اعبدوني na ce muku ku bauta mini ni kadai هذا صراط مستقيم ina ni kadai din nan shi ne alqur'ani shi ne musulunci shi ne imani shi ne ihsani shi ne ikhlasi shi ne tuba shi ne taqwa shi ne gaskatawa shi ne wato muraqaba shi ne mushahada shi ne komai da babin da in kullu da zai kai ya sa ku cikin aljanna saboda haka wannan shi ne tafarki na daidai ta ce na yarda da Allah kamar wannan da yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah ina so wato Allah in in faɗi ne don Allah ya tafi cikin aljanna ba wahala ya ce masa kul amantu billahi sun mustaqim ta ce na yi imani da Allah kuma ka tsara daidai rayuwa daidai da shi ne ka idan da abin da ake ka yi ka bar duk abin da aka je ka bari Allah ya ba mu dace ولقد ضل منكم جبلا كثيرا shaytan ya batar da jama'a jama'a jama'a da yawa daga cikin ku أفلم تكونوا تعقلون shin har yanzu ba ku samu hankali ba ku kasance kuna da hankali da yaƙini ku tuba ku bi hanya ba هذه جهنم التي كنتم توعدون to idan ba ku sani ba lokacin da na za ku alƙawarin shi ya zo kuma wannan ita ce jahannama ga ta nan ba nisa ya ƙasa da ku ga ta nan ita ce jahannama wanda na ba ku labarin ta اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون da kafirai ake zance ha wannan ita ce jahannama ga ta nan tana gaban ku wato abin da an yi muku alƙawari da shi da ya zo lokacin shi isra hajjan ku shiga cikin ta ita kukan nima kuntum tattar saboda kafirci da kuke yi a rayuwar ku ta duniya فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون a wannan ranar ubangiji yana rufe bakunansu gabaku su ne za su yi magana su ba da shaida wato gabaku su ba da shaida hannaye su ba da shaida kafafu su ba da shaida baki an rufe sauran jiki ma kowanne ko ki gaba ta ba da shaida akan mutumin nan mai su wanda ya rayu da su sun aboce shi a wannan duniya su ne za su bai da za su bada shaida kansa sai na Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kasance tare da shi wato sun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa dhahika sai Annabi yayi dariya hatta badat nawajizu har wato aka ga haƙorin shi yana dariya suka ce me yasa nake ina dariya yake musu wato shi dai yake musu kun san abin da yasa ni dariya suka ce Allah da manzonsa suka fi suka fi sani yake wato daga mun mujadala fil abdi rabbahu yawm al qiyamah wato ina dariya ne akan jayayyan da bawa zai wa ubangijin sa gobe a lahira ya ce ma ubangiji ya rabbi ya ubangiji na alam tujirni min sun ai ba ka fi tsira da ni da gani kake wannan rana babu zalunci a cikin ta ba sai ki masa in babu zalunci a cikin ta ya ce masa fa yaqulu la ujizu shuhudan ni la ujizu alayya illa shahidan min nafsi sai ki ubangiji ba na karɓar shaidar kowa cikin wato halittar nan sai dai daga daga cikina ba ni son shaidu sauran mala'iku ka masu rubuta din nan ba wani da su ni dai ina so wani wata shaida ta fito daga jikina da ake ta ce ni nayi abu kaza nayi abu kaza ni da baki na da mutum ce nayi abu kaza ba kun ga rahamar Allah ya ba shi a wannan lokacin da daman yayi magana ya yi dijin kanshi sai ko ka shi yace فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اجلس اي دي دي ranka wato kanka ya isa shaida a gare ka ba abin damuwa summa yukhli bainahu wa bain summa yukhalla bainahu wa bain al-kalam sai a ce maka fa kun shi duka sai a ce Allah ubangiji ya ce to shi kenan wato jikinka gaba kun za su magana mala'ikun da sun rubuta abin kuma zama shaidu sun zama shaidu akan abin da gaba kunka suke faɗa ka yarda ya ce na yarda sai Allah ya ce ma bakin shi ta yi shiru bakin ya yi shiru sai ya ce ma tsababun shi duk kowa ya faɗi abin da ya sani game da wannan mutum sai ka ga mutumin ne yana magana yana bayyana wato tsababun suna magana suna hannu abin da ta yi wato kafa ɗin da ta tafi kai abin da ya gane duk gaba dai duk zai ba da shaida a kan lokaci ka zama yi kaza lokaci kuma duk abin da yana faɗa yana bayyana a gare shi ana gani duk abin da ya faɗa yana bayyana a gare shi yana gani kamar dai wancan muminin da Allah ubangiji yana so yi shi ɗaukaka tun da Allah rufe shi a shirya duniya yawanci mutane suna ya Allah ka rufe mana a ya ubangiji ka rufe a na irin waɗannan abubuwan ya yi laifi sai shi ba kuma ya ubangiji na shi ba ka rufe mana a da za a lahira irin waɗannan mutane za a zo da ɗaya ɗaya da shi da Allah sai a sa shafin shi da kani da mutane sai Allah ya ce mata wato me kake bukatar yake wani lamarin yana hannu ita bari kafin ka zo ne kuma kafin in maka kyauta ba zai nuna maka ayyukan da kai sai ga an ya ga kanka an haife shi jariri da abin da ake masa da abin da ake masa da abin da ake masa har ya zama ɗan shekaru bakwai ya zama ɗan shekaru goma ya zama ɗan shekaru goma sha takwas lokacin da alƙalami zai fara rubutun abubuwan da yake yi ya nuna masa ko yau ka balaga ko zai ce iya wuri sai ya kaza ayyukan da kai duk ayyukan da yake yi nan yana jin su kamar yana kallon wani wanda kaje na bidiyo yana gani abubuwa yana ji motsi da magana da harkarsa da ayyukan da yake yi duka ya shi ne da tare da komai da komai da tsirai shi da zai sai ce masa wani da zai san san kowane kasari duk abin da aka yi sai masa wannan abun kana kokon don baka yi ba sai ya abu ne da na san na yi sai yi kuka no a nuna masa har a gama duk tseren da ya mutu kuma sai masa tsoga shi wanda shi ne tarihin ka na rayuwarka abubuwan da ya shirya wanda sai baka sani ba a shi shirya maka waɗannan abubuwan ba ka gani ce na gani ka yarda na yarda ya ce masa to saboda addu'an da kan yi da kuma na san zuciyar ka yana da kyau tana roƙon roƙon ra'in sensitive ke maka wanda ya nuna kana imani cewa lallai za ka sadu da ni saboda haka a duniya na rufe maka asiri waɗannan abubuwa duk da nuna ma kowa ba nan lahira kuma nan rufe a can duniya na rufe maka nan lahira ma nan rufe maka wato kamar yadda ne ka zata to na rufe maka asirin ka a can na rufe maka asirin nan ya ni ta ce ka karɓa da abun ka na dama sai ya fita ya je na fariji mutane suna ganin da ke shiga aljanna to kaga waɗanda su su yarda ba kuwa dama za a ba su littafan su ta hannun hagu kuma a sa su shi wuta suka ba su zama dama abin fata to a nan ma shi mutum ɗan adam yawanci wannan kafiri ne ke yi eh ne ke wani wani bari ne da shaidar ko ma sai dai gaba una su zuba da shaida a kaina sai a tambayi gaba ko duk su ba da shaida dai dai da da wato abubuwa suka faru sai ce masa to yanzu ka yarda yake to me ne da ma su ne ke zo da kuma da kuma da da shi suka halaka ne ba abin da zan faɗa to a nan ya ɗauko shi ta a kai shi wato azaba na kuma na wuta بما كانوا يكسبون da abin da wato suke wata Allah ubangiji ya yasa zai saka musu bisa abin da suka aikata wato kowa za a yi kuma za a saka mishi da abin da ya aikata ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعيننا سوق أن الدنيا سيئوت إلى منسو فاصحبوا صراط هذه السنون ينسي بؤس للهنيا فإذا كان لا سبحانيا بانا نورس نورس ومرس إلى منسو
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون da muna so da mun canza musu halitta a inda suke yadda da ba za su iya su yi gaba ba ko su yi baya ba
ومن to amma نعمل dai ana so a tabbatar da ikon Allah abinda mun saba ba magana in Allah yana so sai ya- zai yi magana kamar yadda da abubuwan da suna faruwa tare da annabawa itatuwa su zo su yi shaidu su- su ba da shaidar su da imani dabbobi su yi magana da irin waɗannan abubuwa wato in Allah ya so duk abin da na jiki ka da ka samu baya magana zai zai yi magana kuma kai kanka in yana so ya hana maka yi magana zai hana maka magana in yana so ya baka dama ka yi magana in yana so ya hana maka ganin hanya sai ya hana in yana so ya- ya ya baka ganin hanya ya baka da yin shi haka in yana so ya canza maka halitta gaba daya ba zai yi saboda haka ka yi imani cewa ikon Allah ba abin da zai tsaya maka duk abin da Allah yana so sai ya yi.
ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون To mutumin da muka tada muka haife shi ya tashi ga shi nan ya balaga saurayi mai ƙarfi yana tafiya kamar ya fuda ƙasa ya san ya ɗaukaka kan shi kamar ya fuda sama ga shi yana tafiya ne ya sa wasu kayayyaki ga shakama da girma ko ba haka bane amma can cikin rayuwar shi ma in ya kai wasu shekaru sai ka ga dogon ran wanda yake sas ya sunkuya ya koma ba da tafiya da ke komai ma da ke wannan duk kifin Allah ne ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون wanda kuma muka bashi wato rayuwa mun bashi tsawon rai sai ka ga mu canza masa masana halitta ma'ana mu sun fiyar masa da halitta mu sun fiyar da shi haka aka za ya fi shi ba za su gane ba Allah shi ne yin komai da komai وما علمناه الشكر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما علمناه شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نجي أي قرآن واقوفي ne ya tara su da annabi Allah yana cewa وما علمناه الشيء ومو koya masa waka ba وما ينبغي له واقا باكا إلا أنت بريشي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين بعد ذكي في أنبته يا أمشي الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أبو بديك بمن أما واقع شيء عليه السلام بايا واقع قباء إن لنشي قباء إن لنشي إذن وأجل ذكري لكما قرآني بينا لجلي كما قرآني لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين mun aiko ka ne don ya tunzira man kana hayyan don ka gargaɗi mutumin da ya yake rayayye da imani don ka yi ma waɗanda suna kwaɗayin aljanna wato waɗanda sun imani rayayyu sun ne ka kwaɗaita su lamarin aljanna ka gargaɗe su game da wato sha'anin aljanna ko kuma sha'anin wuta yunzira yunzira da tunzira duka ɗaya ne wannan hafsa wannan wannan da wannan da wash لينذر من كان حيا ويحق القول عن كفره دون gargaɗi mutumin da Allah ya raba masa imani ya tuba ya ta yi mishi bushara kuma hukuncin hukuncin azaba kuwa zai tabbata akan kafirai waɗanda dai su imani ba أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت فيما أنعاما فهم لها مالكون su mutane ba za su gani ba cikin abin da muka halitta mun mallakar musu sun ɗauka kamar su nasu ne wa'annan dabbobi da sauransu duka mu da mu halke su mun mallakar musu su mun sa su a hannunsu suna amfani da su suna amfani da hawansu da sauransu
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل سيدنا أنعاما بس بس هو أن دبوا بالنعمة دكان سمو حلتي من حلتي سمو نسمو راقما شانو تأواتي سماتي لذي سورسو فهم لها مالكم كما هم ملكا رسلتو سوم دي مملكا يصير ناس لناس لأهالي فهم لهم
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُم وَمِنْها يَأْكُلُونَ kuma mun kore musu su wajen abinci da wajen yin amfani wadannan raha lahum mun kore musu su fa minha raqubun fi akansu suna hawa wato suna hawa da akan- suna hawa kansu wani na ya kuma suna cin wani abu da gare su kana ne su madara su menene abubuwan da suna madara mai kuka su da mai duk ba inda ba ya fama kuma suna hawan su da shi mun san waje musu su mun kore musu su suna ci daga gare su suna hawa a kansu وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ suna da amfani da yawa a cikin zubashi su mene ne fatan su duk suna amfani kuma suna da abin da suke sha da gare su madara da mai da mene ne duka a bashi ruwan shi ne ta wannan wato su goze mana ba واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون sun riki wasu gumaka mai kokon Allah tabaraka wa ta'ala bisa zaton cewa wayannan gumaka za su yi su taimako a nan duniya a da biyan bukata gobe a lahira kuma da ceto ko kaɗan da za su yi musu komai ba لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ba za su iya taimaka musu da komai ba kuma su rundunoni ne na azaba za a haɗa su da su su ƙare wato su ƙara musu azaba فلا يحزنك قولهم kada ka yi bakin ciki kan abin da suke gaya maka na zage-zage da ɓace-ɓace إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون domin mun san duk abin da suke koyewa da abin da suke bayyana wa kar ku damu da da ku da wannan أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين wato eh, mujahid da ikrima da umar ibn zubair da suddi da qatada sun zo wurin ali eh, eh, eh, ubay ibn halaf sun zo gunsa suka ce masa su- su- sun ce ubay ibn halaf ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake masa yana rike da wani kashi musashe Mhm. Ratsin wato wanda ya rufe yana yin haka yana ta haɓaka shi a gaba a nan kawai yana ta muhammadu tana ce wai wannan za a tada shi wai mu in mun mutu mun zama ƙasu so irin wannan za mu tashi kuma ubangiji ya tashe mu ya yi mana tambaya kuma ya tara mu kuma ya sa mu cikin wuta wa'yan maganganun da za su da kai sa bindi tana gaya mana kullum to Allah ubangiji ya ba da amsa أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين mutum ba gani ne mun halicce shi daga wani wato daga nufa wannan ɗan ruwa da yake fita da shi namiji ya iso cikin mace Ba- o, daga wannan ba mu- mai raunin nan ba aka halicce shi amma ga shi nan wa ya tashi yana jayayya da husuma da ubangiji madaukakin sarki wa daraba lana masalan ya zo da wannan ƙashi yana buga mana misali wanda sai ya karɓa ya manta halittar da aka yi masa ai ya fi wannan rauni aka halitte shi ya zama yana da ƙarfi to in ya mutu za a tashe shi kana sai yake man nufi da ibama wa hiya ramin wa zai raya ƙasusuwa irin waɗannan bayan sun narke sun tsufa sun- sun sun tsufa irin wannan yana karyata a gasar labarin da aka biya masa na tashi bayan mutuwa قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ka ce masa kace wa zai raya wannan kashi da ya rufe ya zama haka ɗin wa zai raya shi ko to ka ce masa zai raya shi mutumin da dama can ya fara halittarsa wanda ya fara halittar shi shi zai raya shi wa وهو huwa bi kulli khalqin alim kuma shi dukkan shi- shi masani ne da dukkan sha'anin halitta ba a duk da zai gagare shi الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا wannan mutanen ƙauye za su yi su sani wato Allah wanda ya sanya muku kuta daga cikin ƙasashe masu wato ƙasa danye wanda yake bai bushe ba ku ɗauki masari abubuwa zai ka zuzuyi haka haka sai ka ga wuta ta fita da itace kuna gasa abinku da kun su a jeji duka ana yi duk makiwata na dabbobi don ka tambaye su da duk sun sani kuma duk mazauna ƙauye sun sani in an je jeji an kashe naman jeji ana so a gata ba sai dai an koma gidan sa an nemi a sha na fa abin da ba a'a daga cikin itatuwa ne ake samun wato wutan nan ana fitar da ita wato wannan ba an sani sosai ko abu ne da ke ba koye ba ne to wanda ya sanya daga cikin wutan da ba su da uta uta to ka san wannan ikon shi ta isa komai da komai abin da baka da kama zai yi maka الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون sai da ku kuna fura wato a taƙaice ne ta ɗauka Allah Ubangiji wanda ya sanya muku wato itatuwa masu wato da ganyen su waɗanda suna wato ɗanye su bushe su zo kuna dafa abinci da su haka wato ikon su tayi zai muku wancan abin da baku zata ba din ba wato daga mutuwan ku sai ku tashi kuma wanda ya raya ya halice ku tun farko zai tada ku bayan kun mutu
أولا amma dai wannan na ƙarfan da suna yi wani itace ana ce masa wato tsaro a cikin ruwa ana shirya shi kamar jirgin ruwa ana hawa a kansa wannan yana ɗan ma ana fi da wuta daga jikin shi sauran itatuwa kuma duka dai duk su itace kwayar bushe idan an samu masari aka yanka sai da na wutan yanzu da duwatsu ma daga abin da mazu ya sa samu wuta ana abin nan ana kura ta.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم To, akwai wani wanda wani mutum, wato maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu labarin wani wani mutum game da zai tashi bayan mutuwa ɗin nan. Ya ji wa'azin malamai sai yake kai, Allah nan wato lamarin shi yana da wuya. Saboda haka ni kam zai yi kokari ba zai yi wurinsa ba. Inda an birne mutum zai tashi, to a kone ni da wuta ta ci da wato ta ci da musu zama toka in huta shi ne Imam Ahmad ya rawaito cikin wato abin da littafin da Musnad حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة عقبة بن عمرو يجي وحذيفة ابن اليمان كجاء من ولي أمر بكي من النبي صلى الله عليه وسلم يا جاء ما كان ما فيه يأتي فقال سمعته يقول لا جيش إلا سوى وجنتم واتو ينا كوتا سما يا أنسى أما تكون مؤامرة وأن لوكتي ينا ظالم ينا شاشن كايش وشيني متم النم يا كار يا أنسى ده يا جزي متم يا جزي متم يا أنا أدنى نيجي سنجا بكم yanzu ni na fi da tsammani da rayuwa nan gaba. In ya mutu, dukan ku ku zaru, ku kyara itace, ku fura wuta a jikin shi. Idan itacen nan ya koru sosai wutan ya ta tashi ku jefa ne jiki na kan, ku jefa ciki. Saboda wato wutan da tsarki ne zama babu watakila wannan zai fitar da ni daga azabar Allah abubuwan da rai na gani ba su da kyau to mutumin nan sai Allah ya tada shi da yau aka yi masa yadda aka faɗa aka kore shi ya zama toka da ya zama toka Allah ta ga shi ya zai yi da shi kamar yadda zai yana yana kamar yana duniya ita musawa ne yanzu ya sa ka yi wannan ya yi mamaki ya ce ban da shi abin haka ba da kuma ya dai da aka na gode kai na na gudu na gudu maka don kunyar ka da tsoron ka da kuma gudun cewa in zo gaban ka ka gani da laifukan da na yi maka shi ne kurum abin da ya tsari na yi wannan kace wannan tsoron na kurum yake yake da na gaba ka ba gari da riga aljanna to wannan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari saboda haka Allah ne ya kyautata namu أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم شن mahalicin sammai da ƙasa ɗin nan ba shi da iko ya halicci wasu irin su ba a yana da iko zai iya dawo da su zai iya kuma ya halicci wasu daban ma bala wa huwa khallaqul alim shi ne mahalicci matsali zai
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمر لمن أبنجي إن يسوء ولي أبو فا أن يقول له قل فيكون إن يسوء ولي أبو زيد يقول ليس أبو يا ولد وتقول يقول يا ولد ما ويوني أبو لا لا تاو آلوني بكاية إن أي بوسا أبا بين سنة آها كلمة شيء بس تحكيكم لي يا ولد من ذيك السوء
وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء sarki ya tabbata da Allah Ubangiji, wanda mallakar komai da komai tana hannunsa ko kuma yana hannunsa. Duk abubuwa suna hannun shi, shi ne mahalicinsu, shi ne mamallakinsu, shi ne Ubangijinsu, shi ne abun bautawarsu. Kullu shi wa ilai to da kuma gare shi za ku koma ya ku gari Adam ku tuna wannan kar ku manta da shi. to manzo sallallahu alaihi wasallam shi Huzaifa yana cewa na ji na tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi rana sai fara karatu ya kaɗi cikin wanda ya karanta a kan afuwan surori na alƙur'ani dogayen nan tun daga bakara har zuwa araf din nan da ya karanta su a ka daya ya tashi daga ruku sai ya sami Allahu liman hamida sai kuma ya ce alhamdulillah ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة يا أخي وسلم كالمؤمن وكان ركوعه مثل قيامه ركوع سجيد بيوسع سجد فتمر ركوعه هل يا أبا مسألة ni na kai a bayan shi da muka zama kafa kuma da kuma sun kai ba ni iya motsi shi kuma ba ruwan shi yayi wannan ibada ya yi mana addu'a ya tashi haka kuma wani mutum yana cewa بالعدل يجي الحديث يجي مساء نعلم أن صلى الله عليه وسلم وسلم ينا صلى بسجن بينا في الله أكبر بلي أو أسأكم الله أكبر ظل ملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة فلم يقال كرات يا كرات يا بقرة يا ركوع يا تعشي يا جمعكما يجي سبحان ربي العظيم فلم يا أدب يا بقرة يا يسجدوا فأزياء يجي يقول لربي الحمد لا لا سجارتها لنا فدي وزنها وزنت شيء ربي اغفر لي ربي اغفر لي يا كرم تركع بناؤه وان لم يأتوا يا كرم تاشمس بقره بآل عمران بالإسراء بالمائدة حكما أنعام شيخ زنفة في أي شكة يأتي يا كرم تركع بناؤه تركع بناؤه وما هم جايزة وأتوون يقول لعلام كيف تصيبه شيء زي شراء الجنة bautarsa yana wa Allah in wannan don godiya ba don wani abu ba ne ba don cewa ya shiga aljanna ko kuma ya kubuce wa kuta dama waɗannan wato abu ne wanda yana hanga matsalar matsayin shi na aljanna yana nan wuta kuma dama shi ba baya cikin wato wuta Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatu duniya da lahira duk da baki ɗaya. Malik, auki Malik da ƙasiri yana ba da labari labari ce wata rana ya tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama muna sallah ya karanta suratul baqara duk ayar rahama in ya wuce sai ce Allah ta hanje ni in ya wuce na azaba ne kukucewa daga da azaba Allah ta kukuce da mu dan ka ce mace subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati sai sai yayi sujada ko kamar tsayyarsa har ya zama sallarsa فيا قرن أشوان من سلا بقرة آل عمران لكم سورة سورة حرب جابي وتعرف وإنن إشي واتو أو في المال أبي بي فتاكلم وإنن حديثي duka wato sun tabbata daga shi abu abu dawuda da tirmidhi da da sauransu Allah ya taimaka mana da babu himman raya dalayen wannan wata na Ramadana da abin da za mu iya na karatun Qur'ani da kuma yin salloli irin da na Allah ya taimake mu Allah ya tafi ayyukan mu duka abin da ya farko
Akarawar Allah, Allah ya kada lafiya ya ja ya ja kwana, fuskatar musulunci da addini. Akwai tambayoyi guda uku a takaice mai hukuncin wayanda suke tsananta rayuwa a wurin su kuma za cewa sai an masu juna idan ko ba haka aka yi ba, Allah ba ta inganta ba. Ya kuma sabbar sahun ma ya kamata su yi.
No, da sun sahu dai lalle wato daidaita sahu yana da cikin daga cikin suna ma'aikata wato yana. Amma ba wai yadda za ka matsa jikinka da jikin wani ba. Shara ba ta ce ka matsa jikinka a jikin wani ka manna shi a jikin shi ya manna jikinka a jikin ka din ba dole ba ne. Amma dai a tsaya daidai kuma sahu ana so ya tsaya daidai ba karkatakke ba wasu suna gaba wasu suna baya wannan tafiya. Saboda haɗin sahu da daidaita shi yana kawo wani sakamako muhimmi wanda kowa yana so cewa Allah yana haɗa zukatan waɗanda suka yi zai haɗa zukatansu kalmar su zama ɗaya za su taimaki juna wannan ba abu ne muhimmi wanda musulmi ba zai ba shi ne amfanin wato daidaita su amma ba wani da nake gani har ma wani da dokar kafa ku mutane ina gani ana yi wato wanda ne tsanantawa ne ka san ɗan adam yana tsananta da wani lokaci zai wuce gona da ne da wannan dai abin da yake faruwa amma dai kai da daidai da sabo yana da kyau kuma sunna ce na mai sabon ba kwa in kuma an yi gaba da baya musamman kam ta inganta sai dai ladan ya rushe kuma ladan ba rushe.
tambaya ta biyu shin wanda yake fitar da zakka da mako da gangan har ya koma zuwa ga Allah za a iya fitar da daga cikin abin da ya bari zakar saboda ya kubuta?
Mutumin da yake fit da zakka da gangan har kuɗin ya ƙaura daga gare shi ko maga- magadansa ko?
Na.
To magadan ba dole ya su da zakkar dukiyan ba. Dukiya sun mallake shi. Abin da zai za su iya su yi masa, su yi masa sadaka, su yi mishi azumi in ya bar azumi wannan shari'a ta faɗa. Amma batun cewa salloli da ya yin su ko kuma zaka a cire ba dole ba ne tsaya cikin tsari in suka ce za su fitar na babansu ba ba za a hana su ba sai su fitar yana da kyau ya zama sadaka amma shi da mutum kama shi a kai cewa da sannan ya fi fitar da kariya mutu din na masa ba
Na uku me hukuncin wanda ya yi layya baya gari wanda yake ba mazauni ba yi layya yana wata kasar.
a babu komai ai tana iya yin jaya yanzu ba muna zuwa saudiya ba wanda yake abin da muke yin zauna a hadaya amma dai yamma wasu suna yi ai in ta yi ta ta yi ta ta yi sadaka in a kasar ta ana maka ai yana da kyau tsani da dai ne ba wani abu ba
Allah ya saka da alheri.
kuma a kasar ka ba a yi maka can ne ka samu dama ma in ka yi babu kai babu komai ai duk ciyarwa yana daga cikin ciyarwa da musulunci ya kwadaita mu akan mu yi shi saboda haka in ka yi sadaka ta zama hadaya zama layya duk da ya sa ka samu ladan shi a wurin Allah ubangiji na sai da abin da ya fi layyar da fitar a cikin wato mabukatar kasar ka a kasar kasa inda kake
Allah ya saka da alheri. Allah ya kara lafiya.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله wanda shi ya nuna Allah ya sauke mana wannan shekara saboda batun tafiye-tafiye da umra da sauransu da Allah shi karfi ya karfi ɗinkan. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmid din إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا وارض عن ونافع من ذلك يا الله يا الله اللهم إنا نسأل من برحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والحب بإنك وأن جاءتني ما اللهم لا تدع لنا ذنبا إذا غفرته ولا عملا إذا فرجته ولا دينا إذا قضيته ولا مريضا ومرضا إذا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا صعبا إلا فتحته ولا بلاء إلا صرفته ولا عملا غرما إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه من كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نكلف بين لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وانصرنا على القوم اللهم انا عبيدك وانت عبدك يا ابا الناصر بيدك ماضي يا عبدك يا قدر أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزن ذهاب همومي وهمومي الله نسألك رحمة من إنك بها قلوبنا وحكمة وبها أمورنا وتلوم بها شعبنا وتحفظ بها بائنا وترفع بها شأننا وتزكي بها أعمالنا وتبين بها وتحفظنا من كل شر وتسقينا صادقا ويقين لنا ما وقضى رحمة لنا من أشرف رحمتك في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم